الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna godiya ga Allah mai kowa mai komi wanda ya sake sada mu a wannan majalisi namu mai albarka na karantar littafin umdatul ahkam na al-sheikh al-hafiz abdulghani bin abdulwahid bin ali bin surur bin nafi bin hassan bin ja'far al-jamma'i al-maqdisi al-hambali rahimahullahu ta'ala a wannan rana ta subu yau muna ashirin da uku ne ko? na'am ashirin da uku ashirin da uku na'am ashirin da uku ga watan jimadar ula dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda ya yi daidai da sha bakwai ga watan sha biyu dubu da ashirin da biyu miladiya muna fata allah muna muwafaka wannan kuma shi ne darasinmu na goma wato a cikin wannan littafi mai albarka a darasi na ƙarshe mun hara babul masi alal hufaini amma ba mu ɗauki hadisi ko ɗaya a ciki ba kenan yau da insha Allahu dan matashiyar da malaye a kan shi za mu hara in yi so kuma sai mu shiga cikin baban gadan-gadan malaye ce babul mashi alal khuffain babe wanda yake bayani game da shafa akan huffi guda biyu to wannan baban malam zai ambaci wani abu daga cikin dalilai na shari'a waɗanda suke nuna halaccin shawa akan hufin guda biyu domin shawa akan hufi badali ne na wankewa kan bacci ne saboda abinda nassosi suka tabbatar shine cewa idan ana arwalla shine cewa idan aka zo kafa sai a wanke shi ko ba aka ba to amma shari'a ta zo mana da wani sauki ta zo mana da kambacin wankewan kana da dama a wani yanayi in ka samu kanka a ciki ma'ana na ka shirya wa shi wannan shafar sai shara ta ce to an baka dama ka shafa yanzu ba sai ka tuɓe huffinka ba ba sai ka tuɓe susetinka ba kenan kana iya shafa a saman shi ina wata gani wato shi shafa akan huffi tsarki ne ma'ana na shari'a wanda shari'a ta shari'anta wanda kuma aka yi ijima'i akan shi ijima'i ne بين المعتبرين من علماء المسلمين tsakankanin malaman musulunci waɗanda akan yi la'akari da maganarsu banda waɗanda suke boɗaɗɗu ne masu aƙida mummuna waɗanda suka kaucewa wannan banda su amma duk wani malamin Allah mai tsoron Allah wanda yake malami na rabbani to dukkan malaman musulunci sun yi ijma'i akan shawa akan kufi guda biyu a yanayin da za mu yi bayani insha Allahu a cikin wannan babi wannan kuma saboda irin nasosi da suka aka yi ruwan nasosi rututu waɗanda suke nuna shar'ancin wannan abin da ingancin shi kenan abu ne wanda yake baya ɗaukan duhu ina wata gani don haka malaman nan musulunci ahlus sunna wal jama'a duk da cewa kamar da muka faɗa a wancan sati wato duk da cewa shi wannan baban babe ne na fikihu ko ba haka ba zance ne ake yi na ibada to amma waɗansu daga cikin malamai saboda ganin mahimmancin shi har suna sa shi a cikin baban aƙida idan suka tashi yin bayani akan aƙidan ahlus sunna jama'a sai su ce to daga cikin aƙidunmu mu muna ganin shafa akan kufi saboda dan a saba ma waɗancan domin mutum ya ce bai yarda ba da wannan ya ture shi da dukkan waɗannan nasosin da ake gani to ana je mishi tsoro mutum ya kaucewa hanya tunda abu ne wanda yake karara a fili dalilai wato sun tabbatar da su yana daga cikin waɗanda suka ambata wannan a cikin aƙida kamar al'imam al-tahawi yake faɗa cewa wa nara al-masha alal khuffaini fi safari wal hadari kama a fil asar kina mu ahlus sunna wal jama'a muna ganin wato halaccin ko sunnancin shawa akan kufi guda biyu a yayin da mutum yake zaman gida ko yake bulaguro kamar yadda hadisai suka zo suke nuna haka haka nan ma malam ibn batta a cikin littafin shi al'ibana yake cewa la yunkiru zalika wala ya rudduhu illa mubtadi'un ya ce babu mutumin da zai yi inkarin shawa akan kofi kuma ya mayar da shi ya ce bai yarda ba to su dan bid'a illa mubtadi'un minan nasi sai dai mutumin da yake dan bid'a ne daga cikin mutane kaga mutum ya ce bai raba da wannan to dan bid'a ne yace mukhalifun li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wannan mutumin mai saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba mabiyin shi bane duk mutumin da zai inkarin shawa akan kufi wannan yana ma'ana ba mabiyin annabi sallallahu alaihi wasallama bane yace kuma raghibun an sunnatihi raddun liƙaunishi wannan mutumin ya kyamaci suna annabi sallallahu alaihi wasallama bal ma ya maida ya ƙi karɓar magana annabi sallallahu alaihi wasallama wadda take ƙarara a hili wato wadda take nuna a shar'ancin wannan ina ta gani to sai hadisi na farko a cikin wannan babu mala yake cewa alhadisul hadi wal ishrun hadisi na 21 عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما وانا حديث أخرجه البخاري أتكين الوضوء ده إمام مسلم أتكين الطهارة تو وانا حديث mugira ɗan shu'uba ya dala tabbata gare shi yake cewa kuntu ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi safarin na kasance ina tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin wani bulaguro kenan ɗaya daga cikin bulagurorin shi to na kasance ina tare da shi sai ya ce fa ahawaitu li anzi akhuffaihi ma'ana ma'anan fa ahawaitu ay madadtu yadi li'ikirajihima min rijilaihi li ghasilihima kenan sai na nufata cewa na miƙa hannuna domin in fitar da huffin manzo sallallahu alaihi wasallam guda biyu daga kafafan shi guda biyu dan yayi ma'ana dan ya wanke su domin yana arwalla ne ya zo gafurin da za a kai wajen ana shafan kai yanzu mun da saura me za a yi sai wanke kafa ko shine yace to fa ahawaitu ma'ana sai na nufata sai na je li'an zai a kufaihi na miƙa hannaye na guda biyu domin in cire kufin shi guda biyu faƙal sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce magu mugira da'huma bar su fa inni adakhaltuhuma tahiratayn domin ni na sanya waɗannan kuffin guda biyu ma'ana ƙahuwa na suna tsarkakakku ma'ana na yi arwalla na sanya su wato wannan ne ma zai nuna mana ma'ana sharaɗin cewa ashe ba a shawa akan kufi sai da sharaɗin cewa a lokacin da kasa su gasa su gana da arwalla ne sai ce fa masaha alaihima annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya yi shafa a waɗannan khuffi nashi a guda biyu to wannan hadisin irin ababen da yake amfanarwa ko yake karantarwa abu na farko shi ne mashru'iyatul mashi ala al-khuffayn wannan hadisin yana nuna mana shar'ancin shahwa akan khuffi guda biyu inda rudu'i wajen yin arwalla kenan mutum yana da dama ya shahwa a kansu wal mashu yakunu marratan wahida kuma shafan tunda an ce kambaci ne na wankewa ko kaga wani zai tace cewa kenan sau nawa za a shahwa sau uku ko ba ka ba to shi ne malaka so ya gaya maka cewa a'a bayan da adadin wankewa ba ake shahwa idan shahwa ne malaka ce ya kunu marratan wahida shahwa ɗini kawai za ka biliyard da hannu za ka fara da dama haka na hagu malaka ce wa ya kunu ala a'lal khuf kuma shahon nan zai kasance saman huffin ne za a shafa ba ƙasar shi ba kaga idan za mu yi amfani da tunani da ra'ayi kai da kasa abu ka yawo da shi ka zo idan za ka yi alwala idan kamata ka shafa ƙasar ya kamata ka shafa a hankali ba wai ina nihin bai kamata ba a shari'a ba a hankali sai ga kenan tun da dai can ne ya taɓa ƙura ya taɓa kaza kaga a hankali ga kama ne amma a shar'ance inda ya kamata a shafa sama ake shafa da annabi sallallahu alaihi wasallama saman ya shawa shi da ke ce maka wa yakunu ala a'la al-khuf duna asfalihi banda kasan shi kama jaa fil athari kamar yadda yazo a cikin hadisai annabi sallallahu alaihi wasallama saman kawai kake shawa su daya kawai ka kama ka ja shikenan zance ya kare da wannan ne ma Ali bin Abi Talib yake cewa laukana dinu bin ra'ayi لكان مسح أسفل أسفل الخف أولى من أعلاه yace da addini ra'ayi ne kamar ina gani yace to da shahon kasan kufi shi yahi da shahi sama to amma ra'ayi ne ba ra'ayi bane Allah ne yake cewa kaza nan za a yi kaza za a yi anan ka ayi kaza anan ka ayi kaza anan ina wata gani don haka shahwa akan kufi za a yi shahwa ne kawai a sama kuma shafa guda ɗaya ina ta fahimta da hufi da jawrab shine suseti malamai suka ce hukuncin su ɗaya matuka dai in aka sa su sun wuce idan sau kuma suka ce wato ɗan huda haka ɗaya biyu haka baya lalata rashin ingancin shahon suka ce tun da zamanin sallama sahabai suna da kufofi suna da wannan wani na fata na kaza ya ce amma a yanayinsu yana da wahala a ce kowa sosetin shi ko kofin shi ya kubuta daga yan huda ko wani da sauransu musamman mutum ya san yanayin da aka rayu a wancan zamani don haka suka ce ma'ana ɗan huda haka ɗan kaɗan baya lalata wannan shafa abu na biyu wanda za mu fa'idansu da shi a cikin wannan hadisin shine ishtiratu tahara lil mashi ala al khuffain sharɗanta tsarki ma'ana game da shahwa akan kufi ma'ana mutum ya shar ma'ana an sharɗanta sai ka kasance kana cikin tsarki ina wata gani ba haka ba kawai da ka tashi da gida ka sa abubuwanka yanzu ana sanyi mai yawa ka zo wajen sanyin yanzu za ka yi arwala ka fara shafa ba ka da yancin ka shafa mutumin da ke da yancin ya shafa shine mutumin da lokacin da zai sa kufin lokacin da zai sa ma'ana susetin to ya yana cikin cikan tsarki mana yana da arwala kenan ina wata gani kenan idan mutum yana da arwala kenan sharaɗi ne ka sa su kana da arwala idan ka sa kana da arwalla malai ce wa zalika bi an yakuna arrijlani malai ce wannan kuma ya kasance cewa kawahuwa guda biyu ala daharatin suna kan tsarki qabla dukhulihima fil khuffi kahin su shiga cikin khuffi idan kana da tsarki da arwallarka ka sa su ina wata gani a dahara na ana yin arwalla ba wacce dahara ba da muke yi na misali ce kautu daga banɗaki ka sa'a ana nihin ɗahara na arwalla kenan sharaɗi ne mutum yana da arwalla ta kun yasa male ce istihbabu khidmatul ulama wal fudala a wannan hadisin akwai fa'idar wato mustahabbancin ko son yi ma malamai ko mutane waɗanda suke da wani matsayi a yi musu hidima ke da wannan sahabi al-mughira dan shu'ba kaga yana tare da nabi sallallahu alaihi wasallama yana arwala lokacin da ya kai wurin da zai buƙaci hudda takalmin shi shine sai ya ma'ana duka domin ya hudda wannan takalmi manzo ya ce aka bar su to shi malam tanan ne ya hararo cewa babu laihi waɗanda suke malamai ne ko kuma waɗanda suke manya-manyan mutane ne masu falala to babu laihi wato a yi musu hidima ina wata gane shi ne istihbabu khidmatul ulama wal fudala a fa'ida ta hudu shine ja'a fi ba'di ruwa fi ba'di riwayati hadha hadith wato ya zo a cikin shashen ruwayoyi na wannan hadisin shi na mugira din shu'ba anna zalika fi ghazwati tabuka li salati al-fajr mana wannan waqi'a wannan labarin da shuba mugira dan shuba ya bada cewa ya afku ne a sallar asuba lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin bulagurin yakin tabuka dama kenan sahara kasan wajen asuba akwai sanyi da sauransu yace lokacin da suka wata lokacin zahi ne kenan dai waɗannan su ne fa'idodi wanda za a fa'idantu da su a cikin wannan hadisi sai hadisi na gaban shi shine alhadisu sani wal ishirun hadisi na ashirin da biyu an huzaifata bin yamani radiyallahu anhuma qala كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتودأ ومسح على خفيه وانا مختصر وانا حديث يازو an takaita shi kenan kuma imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabun tahara a anan na'am na'am na'am yauwa zai shafa ba sai shafa insha Allah kenan duk bayanin za su zo insha Allah nan gaba na'am hadisin Huzaifa dan Yaman yake cewa idan Allah tabbata a gare su yake cewa kuntu ma annabi sallallahu alaihi wasallam na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa bala sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya bawali wa tawadda'a sai ya arwalla wa masaha ala khufaihi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shahwa akan kuffin shi wato guda biyu kaga wannan ke nuna maka shar'ancin a wannan ibada kuma wannan nuna maka cewa kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya sanya su da tsarki ko tunda a can da aka nemi a hudda miki cewa bar su na sanya su ma'ana sharadi ne za a sanya su sai da tsarki to abinda ake fa'idantuwa da shi a cikin wannan hadisi abu na farko shine mashru'iyatul mashi alal khuffaini fi safar shar'ancin shahwa akan kufi a cikin bulaguro domin shi ma wannan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ɗaya daga cikin bulagururukan shi ne to hadisin yana nuna shar'ancin shahon khuffi a bulaguro wa muddatul mashi alal khuffaini wal imama fi safari salasata ayyam bi layalihinna wato lokaci da aka bada yayin da mutum yana cikin bulaguro aka ba shi daman yayi shahwa akan khuffi to ma'ana yini uku da dare uku mana kwana uku kenan ko an ba mutum kwana uku ya yi shahwa a lokacin da yake cikin bulaguro dararensu da yininsu ina ta gani kuma banda wannan ma akwai almasu alal imama shahwa a kan rawani don da ce a cikin nassin bai kaba amma shi malamin sharhi ma'ana ya ambaci wannan kuma shi ma hadisai da dama sun zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda suke nuna shar'ancin shahwa akan imama rawani kenan kina ana shahwa akan kufi ana shahwa akan rawani to idan mutum yana bulaguro kina yana da dama ya yi shahwa akan kufi ya yi shahwa akan rawani tsawon kwana uku an fahimta sai mala ya ce ومدة المسح للمقيم يوم وليلة kenan tsawon shafa ga mutumin da yake zaman gida kuma ba dan bulaguro ba shine dare da yini shi ne ke cewa 24 na sa'a mintakatirar kenan aka ba mutum dama yi wannan shahon na wata gani don haka dai wato annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana shafa akan mana akan shi ya shafi kan shi zalla idan yana arwalla kuma mana hadisai da yawa sun gabata akan cewa kuma wani shine ma'ruf ko to yana shafa akan rawani rawani zalla kuma yana shafa akan rawani da kuma kai ina ta fahimta a lokaci guda misali ka ce rawanin yayi haka sai ya shashi sauran kuma ya shashi rawan ya je ya dawo an fahimta kenan shahon kala kenan kala da shawa ko ka shafi kai zalla ko rawani zalla ko a hada rawani da kuma wato kai waɗannan kuma duk hadisai sun zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana shahwa akan kai shi wannan bayanin shi ya gabata shahwa akan rawani zalla ya zo daga hadisin amr bin umayya ad-damri wanda Imam al-Bukhari da Ahmad da Ibn Majah duk sun rawaito da wannan hadisi annabi yake cewa ra'aitu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yamsahu ala imamatihi wa kuffaihi na ga Nabi sallama yana shafa akan rawanin shi kuma yana shafa akan kufi guda biyu kaga wannan nasi ne akan mi shafa akan kufi ma'ana kuma lokaci yana shafan horkon kai kuma sai ya gama da mi sai ya gama da rawani wannan ya zo a cikin hadisin mugira dan shu'uba wanda imamu muslim ya fitar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam kenan shi mugira yake cewa tawadda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam famasaha bi nasiyatihi wa alal imamati kenan nagar sallallahu alaihi wasallam yayi arwalla ya shahi ma'ana harkon kanshi shine nasiya kenan ya shahi harkon kanshi kuma sauran ya shahi rawani ina ta fahimta kenan mutum yana da dama ko ka shahi kai zalla ko ka shahi rawani zalla ko ka shahi kai da da kuma rawani to ne shine ma ya hada maka cewa kenan shafa akan kufi guda biyu haka nan akan rawani wanda yake bulaguro yana da kwana uku mutumin da yake zaman gida yana da mana arba 20 sa'a bin katirar kenan dare da yini malaki cewa ya sibu ibtida'uha ko sabu ibtida'uha ko ya hasibu ibtida'uha kuma mutum ko a lissa ko ana lissafa mutum ya lissafa fara shahon fi safari a bulaguro awil hadari ko a zaman gida min sa'atil masihi daga lokacin lokacin shahon daga nan za a fara lissafi ana fahimta ala asahil aqwal akan mafi ingancin maganganu domin maganganun ana an yi sabani shahon za a fara wannan muddan kwana da yinin za a fara lissafa shi ne daga yin hadasi koko daga shafa na farko yanzu misali mutum ne ya yi sallar asuba sai kai arwalla sai ka sa hufinka da asuba ko yanzu da hantsi da wallaha ƙarfe goma sha ɗaya ko ƙarfe goma shi kenan sai ka wannan wato sai kai hadasi ba ka yi arwalla ba sai a zahar da a zahar ta yi sai ka yi arwalla to yanzu gobe in ta kewayo a hantsi da kai hadasi ne shahon ya ƙare ko ko har sai ka zo a zafar wanda a nan ne ka fara shahonka na farko to kowanne ƙaunin guda biyu manganin wasu sun haɗu wancan wasu sun haɗu wannan wasu daga cikin malamai to shi ne malana yake ce maka wato sha ma'ana ana fara ilga shafan ne ana fara ilga tsawon daga shafan farko masu an gane ba kenan misali yanzu mutum ya arwala da asuba ya yi hadasi da hantsi sai ya yi arwallan a zahar sai ya shafa to daga zai zawar ilga an gane kenan yanzu yana da dama ya shafa har ya zuwa gobe a zahar daga a zahar dilin da aka bashi yanzu ya kare sai dai kuma ya kara samu an fahimci wannan yawwa amma su wanda sai ganin cewa hadasi ne kenan daga hantsi ya yi to shi kenan muddar ta kare tunda malamai suka ce ai shi tunda aka ce zai shafa kenan bentakatar zai shafa shi shafin ai sai in an shahe shi ne yake samuwa daga nan ne zai fara in baka shafa ba kenan ai bai bai bai samu ba ina wata an gane dan kenan nassin hadisin yana nuna cewa wato za a fara shafan ne daga za a fara ilga mudda ne daga shafa na farko ko mai zaman gida ko mai bulaguro wato zai fara ilgawa ne daga shahon shi na farko ina wata gani yawwa sai fa'ida ta gaba mala yake cewa almasu alal hufai shahwa akan huffi guda biyu ba da ludu'i min albauli mana bayan arwalla idan mutum ya yi bawali ne arwalla ta warware sakamakon bawali ko barci ko iska kiran da su ne ake ake shawa akan kofi ina wata gani malaci wa sabata almasu ala al-khufaini wa ala al-imama ya tabbata shawa akan kofi haka nan shawa akan rawani min kulli hadathin asghar daga dukkan hadasi karami an gane fil ahadith kasira a cikin hadisi mai yawa suna nuna cewa kenan wannan shafan hadasi karami ne an gane kamar da ya zo a cikin hadisin safwan bin assan yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya amuruna idza kunna safaran annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana umurtanmu idan mun kasance muna bulaguro Allah nan zi'a khifafana salasata ayyamin wa layalihinna kadda mu hudda hufinmu kwana uku da mana yini uku da dare uku mana kwana uku kenan sai ce illa min janabatin sai dai daga janaba kinan in janaba ce kai duk wani abin da ya shahi wanka ne to a nan shafa baya yi dole a cire shi in hadasi ne babba an gani sai ya ce walakin min ga'idin wa baulin wa nau sai dai misali a ce mutum in bayan gari ne yayi ko bawali yayi ko barci yayi ko ma iska yayi to wannan shine in ka zaka kaga yaro na tawar ne to dan zaka canza arwala shine zaka yi wannan shahon amma in janaba ce wannan kawai sai sai wanka ina wata gani shi ma nake cewa ammal hadasul akbar amma hadasi babba almujibu lil ghusl wanda yake wajabta wanka kal janabati kaman janaba fala yakfi fihi al mas'al al khuffain anan sahu akan kufi guda biyu baya amfanarwa wala ala al imamati ko kuma akan rawani balla budda min irtisal bari dai babu makawa sai an yi sai an yi wanka an fahimta ammal jabira mali ce amma platter idan mutum ya karye ko ya ji ciwo misali za a sa maka a kawa ko a hannu a cikin gaban arwalla ne walzuru al-ma'suba da kuma ciwowika wanda aka nade su da wannan bandejin su waɗannan fa'innahu yumsahu alaiha su ma waɗannan ana shafa a kansu min al-hadathain al-asghar wal akbar daga hadasi karami da babba an gane wannan kenan in wani rashin lafiya ne aka sa mutum fulatar ko aka naɗe maka wurin da tsimma sai jaraba ta kama ka to ba irin na kufi ba ne shi nan za ka shafa da hadasi babba da hadasi karami duka ina wata gane malice amma idan kanar masu ya durruha au yi shamin huddarar idan ya kasance shahar zai cutar da wannan ciwon naka ko kuma ana jin tsoron za a ceto malice falatamsa kaka shawa an gane ko? wa yi tayammam mana za a yi taimama an ha game da wannan wurin walakin ma'a ghasili sa'ir al'ada isaiya amma sauran gaban ingatattu su za a zo a wanke su an gane inda aka sa filatarkin ko kuma wannan bandejin aka rihe shi to in an zo in aka shafa babu wata matsala su sai a shahe su sauran wuraren a wanke in kuma shahar ta sa zai ma ƙara samun matsala to ba ma za a shafi wurin da ruwa ko ce maza ina wata gani to wanda shine ma'ana ƙarshen wannan babi wanda ke bayani akan shahwa akan kufi guda biyu sai babi na gaba babun filmadi wa gairihi babin da yake bayani akan abin da ya shahi maziyi da kuma ma wani wani maziyi kira duk abubuwa dai waɗanda suke masu hutowa a gaba ko kuma masu warware alwala waɗanda suke buƙatar tsarki ko abin da kama da haka maliki ce maka zai maka tarifin almaziyu haka ake karanta shi da larabci maziyu ba maziyi ba mu da hausa ne muke cewa maziyi ko to da hausa mu maziyi ne amma da larabci maziyu ake cewa almaziyu shi wannan maziyin da hausa huwa sa'ilu alladhi yakhruju min adh-dhakar ma'ana wani abu ne ruwa-ruwa wanda yake fitowa daga azzakari shi maziyi domin ya kamata musan cewa ababen da suke hutowa daga azzakari abubuwa ne guda hudu na farko shine fitsari wannan yana fitowa daga azzakari kuma shi najasa ne yujibul wudu yana wajabta yin arwalla na farko boli kenan ko na biyu akwai alwadiyu wadiyi kenan a shi wadiyi shi ma yana fitowa galiban a ƙarshen fitsari yake fitowa shi wadiyi alwadiyu kenan a ƙarshen fitsari yake fitowa galiban amma haka na ma yana fitowa kuma ya fi kama da maniyi domin shi yana da kabri sai dai kalar shi tana kala ta maniyi amma ba shi da ra'iha shi ba shi da ra'iha kuma idan zai hutu ba a jin komi kawai dai ka gan shi to shi ma wannan hukuncin shi hukuncin hutsari tamaman inda ya taba a wanki in ya wuto alwallata walware sai an yi sai an sake sabuwa abu na biyu na uku wanda yake hutowa daga cikin daga gaba namiji mana da shi ne almaziyu shi ne wanda za mu bayani shi insha Allah a wannan baban wanda shi in ya zo dole ne sai an wanke azzakari ga baki ɗayan shi har ma sai an gama da marauraya guda biyu yadda da azzakarin da kuma naɗiyar nashi guda biyu duka za a gama sai a wanke su shi ma yana warware arwalla ina wata gani da hutsari da alwadiyu wadiyi su waɗanda duka in suka taɓa wuri ma sai an wanki amma kamar da zamu gani shi wannan maziyi idan ya taba wuri to yayyahi kawai ake yi ruwa kawai za a dan tsabtsabtsab ko shi kenan zance ya kare na hudu na karshe abin da yake fitowa daga azzakari ma'ana shine almani mani kenan wanda yake zawa da ƙarfi kuma shi yana wajabta wanka shi ya mutu dole sai an yi wankan janaba na'am shi ne malaka cewa kenan kenan waɗanda su ne guda hudu kenan yau muna kan shi almadiyu madi malaka shi ke cewa huwa sa'ilu alladhi yakhruju min az-zakar ma'ana wani abu ne ruwa-ruwa wanda yake fitowa daga gaban namiji inda hayajani sha'awa shahawa wato lokacin da lokacin da shahawa take kai mana ta, ta, taso ina wata gani mana shahawa in tansiyoyin ta ya taso take haɓaɓɓaka to a wannan lokacin ne shi wannan madi yake hutowa malaka cewa wa ya bila dafqin wala ladda mana shi wannan madi yakan fitowa ba tare da tunkuɗowa ba ina wata gane shi mani yakan fitowa ne da tunkuɗowa da ƙarfi yake fitowa Allah kira shi ma ma'a ne wanda yake dafiq kulika min ma'in dafiq an halicci ɗan adam da ruwa wanda yake tun kudowa da ƙarshe shine ma'ana mani ko to shi mazi ba babu wannan tun kudowa haka salim alimi ke zama wala lazza kuma ba a jin wani daɗi na musamman wajen fitowar shi saɓani shi mani ko shi zai fito sai an ji wani wani daɗi na musamman to in mazi ne ba a jin wannan duka kuma wala ya aƙubuhu futur shi wannan mazi ma'ana a limsawa baya biyowa baya misali kaga in maniyi ne ya fito kaga yadda sha'awar ta kai sha'awa daga maniyi yana zauwa sai ga mutum ya langwabe ko ba ka ba sai ga duka wannan sha'awar ta tafi shikenan wannan abin ya yanki to shi mazi in ya mutu ba a samu wannan bal ma yanzu ma shawa take kai kololuwarta ana fahimta male ce wa qad la yuhissu bi khurujihi kuma ma ta yiwu mutum ba zai ji ba hutowar shi kawai sai ɗan mutum ya je dai jilema amma ba ka ji lokacin da yake mi yake hutowa wa ya kunu dalika lirrajuli wal mar'a kuma shi wannan maziyin yakan huto wa namiji yakan huto wa mace an gane to wannan shine maziyi kuma shine wanda za mu yi bayanin shi anan malace wa qala al atibba'u ma'ana likitoci suke cewa innahu yakhruju min majra al bawl shi wato wannan maziyin yana fitowa ne ta inda hutsari ke fitowa hanyar su ɗaya da hutsari ma ifrazil gudat almabaliya inda almula'aba ma'ana yakan fitowa wato tare da sakin waɗansu sinadarurruka yayin da mutum yake wasanni da iyalin shi ko abin da ya kama da haka kuma wasu malaman sun ce wato shi wannan hikimar Allah shi wannan madiyin Allah ta'ala ya halicce shi ne don ya sauƙaƙe amaliya na samun ɗan adam saboda shi maniyin ai ƙwayoyika ne a cikin shi ƙwayoyika ne na halittar ɗan adam a cikin maniyi kuma suna da rauni in aka ƙyale su wannan maziyin shi wannan maziyin sinadari ne mai wanke wuri duk wani microbe da yake wajen da duk wani abu marasa kyau shi yasa dama sai in maziyi ya zo ya huce to mani yake zawa amma da ce wannan maziyin baya zawa to kwayoyikan halitta na adam in suka zo wannan guban da gas da wani abubuwan da suke cikin wutsari za su kashe su da ba za a yi ba a aihuwa ba zai samu ba ya kai ma'aihuwa har yi wannan amma Allah ta'ala saboda hikimar shi da sahali abubuwan shi to in dai maniyi zai zo to sai maziyi sai ya zo shi kuma sinadari ne wanda zai wanke komi duk waɗansu mai kurab da waye duka ya wawwanke su ya shirya ma shi maniyin hanya wanda yake babu wani barazana game da rayuwar shi kawai sai zai wuce salim alim aka Allah ta'ala ya tsara wannan ba da binciken ɗan adama mutum ya san wannan sai dai kawai abubuwa su zo su yi ta afkuwa kai baka sani ba da aka wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha nimomin da Allah ya mana inda za mu ƙididdige su wallahi ba za su yi ruwa na ɓangare guda za ga wallahi in ba na an yi kaza ba kuma komi Allah ya san shi sani na hakika kuma ya shirya shi kuma ya daidaita yadda wani abu zai auku baka ba da biyu baka ba da baka ma sani ba haka ne imamin suke ta jiddaduwa a kanka Allah ba mu ikon wato godewa ni imamin da ya yi mana na'am sai malaka cewa wal muradu huna abin da ake nufi a nan da ya ce babul madi wa gairihi bayanu a hakanihi bayanin hukumce-hukumcen shi madiyi min haisun najasa ta abin da ya shahi kasancewar shi najasa ne ko ba najasa ba ne wa naqdil wudu da kuma kasancewar shi mai warware arwala ne ko baya warwarewa to wannan shine bayanan da malam zai yi game da shi wannan maziyin malam ya ce wa filbabi iddatun min al-ahadith mana cikin wannan baban akwai hadisai da yawa daban-daban ta ta'allaqu bi naqdil wudu dukan su mana suna da alaka ne da warware arwallah idan banda maziyin duk wasu abubuwan da suke warware arwallah malam zai yi tsokaci a kansu wa izalatun najasat da kuma za a kawo dalilan da suke nuna ma'ana a gusar da najasa na lokacin namu da sauraro mun yi minti nawa yake eh ya kare tayyib kenan ne ya kamata mu dakata shi ma dai wannan insha Allah yanda muka ma wancan baban mun zo kan shi muka tsaya shi ma dai yanzu mun san shi insha Allah darasi na gaba in ya zo kawai sai mu dora akan shi muna fata abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya bamu ladan mu ku sai Allah gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh